لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل وإذا سعلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيها المؤمنون لقد قرن الله تبارك وتعالى الدعاء بالصيام عندما تحدث عن آيات الصيام ليعلمنا عظم شأن الدعاء في رمضان لذلك أردت اليوم أن نتذاكر بعض أهم أحكام الدعاء لتكون دعاؤنا أم لتكون دعواتنا مستجابة في رمضان خاصة وفي غيره عامة وذلك تحت الإشكاليات الآتية ما هو الدعاء وما حكمه وما هي شروطه وآدابه وهل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية عباد الله إن الدعاء هو الرغبة إلى الله تبارك وتعالى وقد أرفه ابن القيم بأنه هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره وحكم الدعاء معروف أنه مأمور فهي عبادة مأمورة لقول الله عز وجل لقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فهذه الآية تتضمن الأمر بالدعاء ومعروف أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب وتتضمن هذه الآية أيضا النهي عن ترك الدعاء وقد تقرر عند العلماء أنه لا عقوبة إلا في ترك مأمور أو في اقتراف منهي وهذه الآية إذا لاحظنا جيدا فيها وعيد شديد لمن ترك الدعاء إذا فدلت الآية على أن الدعاء واجب وأن تركها ذنب من أعظم من أعظم الذنوب أيها المؤمنون لكن حتى تكون حتى يكون الدعاء مستجاب لا بد أن يتوفر فيه شروطه وما هي هذه الشروط الشرط الأول هو دعوة الله وحده أي ألا تدعو في دعائك إلا الله لقول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لقد أحسن من قال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ومن الشروط أيضا التوسل بأحد أسماء الله الحسنى لقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخر الآية والشرط الثالث هو ألا تستعجل في دعائك عدم الاستعجال في الدعاء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي ومن الشروط أيضا حضور القلب أي ألا يكون قلبك منشغلا ببعض الأمور أثناء الدعاء وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد أم يستجاب أم اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ومن الشروط أيضا الدعوة بالخير أي أن تحتوي دعاؤك على الخير وذلك أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم ومن الشروط أيضا حسن الظن بالله أي عندما تدعو أن يغلب على يقينك بأن الله تبارك وتعالى سيستجيب دعاؤك وذلك لقوله تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني وكذلك لقول الله لقوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالعجابة الشرط الأخير وهو السابع إطابة المأكل أي ألا تكون ممن يأكلون الحرام وذلك لحديث المشهور الذي ذكر فيه الرسول رجلا أشعث رجلا يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وحتى أيضا لقوله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين فهذه هي الشروط التي بتوفرها يستجاب الدعاء واعلموا عباد الله أن للدعاء آدابا ينبغي أن توجد فيها من هذه الآداب رفع اليدين عند الدعاء وكذلك آه وكذلك عدم رفع الصوت ومن ذلك أيضا استقبال القبلة ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا أن يؤمنوا المستمعين الذين يستمعون الدعاء أن يقولوا آمين هذا أيضا من آداب الدعاء عباد الله اعلموا أن العلماء اتفقوا على أن الدعاء يجوز بغير اللغة العربية خارج الصلاة لكنهم, اختلف لكنهم اختلفوا في هل تجوز الدعاء في أثناء الصلاة لكن الأحوط للمرء أن يجتنب ذلك في الصلوات المفروضة وأن يفعلها في, في صلاة النافلة لأنه تقرر عند الفقهاء أنه, أنه يجوز في النوافل ما لا يجوز في الفرائض إذا فإن لم يجوز الدعاء بغير الأربية في الفريضة فيمكن أن يجوز في غير الفريضة وأخيرا عباد الله اعلموا أن كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة فتارة يستجاب له بعين ما دعا به وتارة يستجاب له بعوض ما دعا وذلك لما ثبت عن أبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة إما أن يستجيب له دعوته أو أو يصرف عنه أو أو يصرف عنه من الضرر مثلها أو يدخر له ذلك بمثل ما دعا وذلك يكون في الآخرة إذا فهذا يدل على أن الدعاء مهما كانت ما دام أنها استوفت الشروط فسوف تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى وأخيرا أختتم بقول آه الحسن البصري أنه قيل له ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا فقال دعاكم فلم تستجيبوا له فدل ذلك على أن للطاعة أثر بليغ في استجابة الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لنا دعاءنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'ad muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya kaddara mu daga cikin waɗanda za su halartar wannan sallar ta juma'a muna fatan Allah ya karba mu ƴan uwa masu girma ina muku wasiya da ni karan kaina da jin tsoron Allah madaukakin sarki a ya tabbata alqur'ani duk wanda ya san alqur'ani ya lura ko kuma yake halartar a wajen tafsiri a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya kwararo zance na azumi da ƙarshe ko kuma kusan zance na ƙarshe na azumi sai ya bi da wata aya wadda take bayani akan cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayuna suka tambaye ka dangane da ni to yin ina kusa gare su ina karbar addu'ar wanda yi addu'a ma'ana mi Allah madaukakin sarki ke nuna muna a wannan wurin yana so nuna mun da cewa ne addu'a tana da tasiri a cikin Ramadan ma'ana a cikin watan ramadan allah maɗaukakin sarki yana saurin karɓar addu'a ko kuma yana karɓar addu'a da sauri bayan wannan ma ya zo a hadisi mazu allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'o'i guda uku ba a mayar da su na farko ke cewa addu'ar ma'aifi ma'aifi yana da addu'a mai yankan wuka da ya roƙa allah zai karɓa musamman in addu'ar ta shahidansa manzo Allah ya ce ta biyu shine addu'ar mai azumi a Ramadan kuma ana mi ana azumi na uku sai manzo Allah ya ce da addu'ar wanda yake cikin balaguro yana cikin tsanani abu lura anan shine sai manzo Allah ya ce lokacin azumi Allah yana mi yana karbar addu'a baya mayar da ita to shi yasa a yau na so in tunatar da kawunan mu abin da ya shafi hukumce hukumce na addu'a domin malamai suke cewa Allah baya karɓar addu'a sai ta cika sharuɗanta kenan dole sai ta cika sharuɗa sannan Allah zai karɓe ta kenan shi yasa a yau zan tunatar da mu wannan mai da suna hukumce hukumcen wannan zai kasancewa ne karkashin wasu tambayoyi kamar haka me ake ce ma addu'a me hukuncinta dole ne ko ba dole bane sannan me sharuɗanta da ladurban da ya kamata a ce mutum ya ladabtu da su lokacin da yake addu'a sannan kuma wai shin har ya halatta mutum yi addu'a ba da larabci ba tunda addu'o'in da alkur'ani ya zo da su annabin ma da larabci ke magana addinin ma da larabci ke gudana shin ya halatta ka yi addu'a ba da larabci ba wannan su ne tambayoyin da zan ba da amsa su insha Allah a cikin wannan hutuba ba da bata lokaci ba me ake ce ma addu'a malamai suke cewa addu'a huwa raghbatu ila Allah ta'ala shine kwadayi zuwa ga Allah madaukakin sarki ibnul qayyim yake cewa abinda ake ce ma addu'a shine ka roƙi Allah wani amfani ko kuma ka roƙe sa ya kare ka daga wani sharri duk abin da zaka nema a duniya a cikin addu'a baya wuce wannan ko menene imma amfani kake nema ko a kare ka daga wani sharri wannan shine addu'a to me hukuncin addu'a hukuncin addu'a shine dole ne mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan karɓa muku ga umarni ne daga wa daga Allah madaukakin sarki malaman usul kuma suke cewa al-aslu fil amri annahu yufidu al-wujuba illa bi qarinatin tusrifuhu min al-wujub ila an-nadab idan Allah ya ce ayi abu ko manzo ya ce ayi abu yana nuna dole ne sai an yi shi sai da dalilin da yana cewa a an ba ku zabi ne in mutum yana so kan mutum ne to anan babu dalilin da yana cewa wannan umarni ne na zabi a umarni ne na dole ka roki Allah madaukakin sarki kai a gaban ma me Allah yake cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina wanda suke kin roƙon Allah madaukakin sarki za su shiga a cikin aljanna suna madawwama kai karawa da karau Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a huwal ibada kai addu'a ita ma ce ibada gaba ɗayanta ma'ana dai a takaice addu'a dole ne mutum yayi idan mutum ya bar addu'a ya fada a cikin babban sabon Allah madaukakin sarki to sai mu zo ga tambayar mu ta biyu ko ta uku menene sharuɗan wannan addu'a mun gani akan cewa addu'a ba ta karɓuwa sai ta cika sharuɗanta sharaɗi na farko shine a cikin addu'a da'awatullahi wahdahu ma'ana ka roki Allah shi kaɗai shine rikicin da ake fama da shi a yanzu a Nigeria wani malami ya hito akan cewa ba a neman taimakon kowa in ba Allah madaukakin sarki ba eh wannan gaskiya ne Allah kadai ake neman taimako kuma wanda ake tuguma da ya ci mutuncin shi da kanshi ya faɗi haka manzo Allah yake ce ma ibnu yake suna ibnu Abbas idan sa'alta fas'alillah idan zaka roko kada ka roki kowa ka roki Allah bai ce ka roke ni ba wa idza sta'anta fasta'in billah idan kuma zaka nemi agaji zaka nemi taimako to ka nemi taimako ga Allah madaukakin sarki manzo Allah da kansa ya faɗi wannan kuma abun mamaki hadisi ne wanda mafi yawanci ƙananan ɗalibai suna karanta su a cikin arba'unan nawawi da sauran hadisai da sauransu wannan shine kenan kenan ba a roƙon kowa in ba Allah madaukakin sarki ba a cikin dukkanin abin da babu wanda ya sai maka shi ba sai Allah misali baya halatta ka ce ya manzon Allah ba ni aihuwa baya halatta Allah kadai ke da wannan baya halatta ka ce ya manzon Allah ka bani lahiya a'a da a ce ina raye ne sai ka zo ka ce ya manzon Allah roƙan mini Allah ya bani lahiya ba wai shi ma zai baka lahiyan ba ko da yana a raye wannan shine ka'ida Allah ya saka ma wanda daga cikin malamai alkhairi da yake cewa لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب yake cewa kada ka roƙi wani ɗan adam wata bukata ya ce ka roƙi wanda ƙohohinsa ba a liƙe su shine wa shine Allah maɗaukakin sarki sai ke cewa arrabu ya gudabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adamu hina yus'alu ya gudabu ya ce shi Allah idan ba a roƙonsa lokacin yake hushi amma shi kuma dan adam wa lokacin da ake roƙonsa a lokacin yake hushi wannan ishara ne zuwa ga hadisi sahihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yas'alillaha yaghdab alaihi duk wanda baya roƙon Allah Allah yana hushi da shi ashe Allah kishiyar mutane ne mutane a lokacin da kake roƙon su a lokacin suke hushi suke kinka amma fa Allah a lokacin da baka roƙon sa a lokacin ne baya son ka sharadi na biyu daga cikin sharuɗa na addu'a shine at-tawassul bi ahadi asma'illah ana so ka yi tawassali ya ake ce ma tawassali ma'ana ka yi dogaro ko kuma ka sa wani suna daga cikin sunayen Allah ya zamanto maka jagora a wajen wannan addu'ar wata rana wani mutum ya zo yana addu'a yana ta Allah kai mini kaza Allah kai mini kaza Allah kai mini kaza sai manzo Allah ya ce ajila haza wannan yayi gaugawa sai manzo Allah ya zama da shi ce idan zaka roƙo Allah madaukakin sarki ka fara yabonsa ka ambato wannan sunayen nasa da yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ku roke shi da wannan sunayen ashe lokacin da zaka roƙon Allah madaukakin sarki ana so ka kamba masa ka zano sunayensa masu kyau wannan shine kina kada kace Allah kawai a ya Allah mai rahama mai jin kai mai karbar mai karbar addu'o'in bayu ya rayayyen sarki tsayayye wanda baya mutuwa da abin da ya kamata haka sannan sai ka kwararo bukatunka wannan shine sharadi na biyu sharaɗi na uku shine lokacin da kake addu'ar shine ihdarul qalb ma'ana ka gabato da zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah ya kasance Allah kawai ne a cikin zuciyarka ba kana yi kana tunanin wasu abubuwa ba misali mutum ne ana zamne ana hira zai yi layi sai ya kwashe da dariya ya ce astaghfirullah ina Allah zai maka istighfari alhali kuma lokacin da ka faɗi wannan kana dariya alhali kuma lokacin da ka faɗi wannan baka mi ba baka yabi Allah maɗaukakin sarki ba kenan ana so lokacin da mutum ke addu'a ya maido zuciyarsa wuri guda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yastajibu Allah du'aan min qalbin ghafilin lahin kusan da cewa Allah baya baya karbar addu'ar da aka yi alhali a lokacin zuciya tana a wani wuri tana a cikin wasa dole sai ka ba Allah hankalin ga lokacin da kake addu'a sharaɗi na hudu shi ne ihsanu zannu billah shi ne ka kyautata mas Allah zato me ake nufi a nan shi ne ka ƙudurta ka kyautata zaton cewa Allah zai karɓi wannan addu'ar taka kada kai kana shakka ka anya ko in na roki Allah Allah yana bani kaza a'a to da kai wannan shikenan ka hafsa sharadi daga cikin sharadin karban addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah alhali kuna da tabbacin cewa zai mi zai karɓa muku wannan kenan daga cikin sharuɗan na hudu kenan sharaɗi na biyar shine an make da suna da'awatu bil khair ma'ana ya kasance addu'ar abinda kake roƙo a cikin ta alkhairi ne ba sharri ba idan kasance abinda kake roƙo a cikin addu'ar ka sharri ne to Allah ba zai karɓi wannan ba hadisin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuzalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ma'tamin aw qati'at rahimin Allah ba zai gushe ba yana karbar addu'ar mutum matukar bai roki abin da ya shahi sabon Allah bane ko kuma raba zumunci ne misali ka ce ka Allah ya sa alhaji wani ya mutu ya aure matar shi ko Allah ya sa alhaji wani ya saki matar shi ya aure ta kaga wannan sabon Allah ne a cikin wannan ya Allah ina roƙonka ka raba ni ni da wani mu yi baran baran kada in sace ganin sama kaga wannan raba zumunci ne to wannan addu'a Allah ba zai karbe ta ba daga cikin kuma sharuɗa shine itabatul ma'kal ya kasance kana ɗaya daga cikin wanda suke cin halal ba cin haram ba ya zo a hadisi wanda yake shahararre wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari akan cewa wani mutum ne ya kamo hanya yana a cikin balaguro gashinsa ya mirgide ya yi kura yana a cikin wahala ya cika dukkanin sharuɗa na karɓar addu'a sai dai sharaɗi guda shi ne zai waɗi a ƙarshe ya ɗaga hannunsa yana ya rab ya rab ya ubangiji ya ubangiji sai Allah ya ce wa mat'amuhu haramun alhali kuma abin da yake ce haramun ne wa mashrabuhu haramun abin da yake sha haramun ne wa malbasuhu haramun kayan da yake saye ma haramun ne wa gudhiya bil haram kai karawa da karauma an gina jikinsa da haram sai manzo Allah ya ce fa anna yustazabu lidhalik to ta kaka za a karba ma wannan addu'ar sa idan ya kasance abin da yake ce haramun ne ma'ana sai nuna cewa yana ɗaya daga cikin sharaɗi na addu'a shine ya kasance mai ya kasance mai addu'a yana nisantar haramun wannan a takaice su ne sharuɗa wanda duk mutumin da ya cika su to insha Allahu Allah maɗaukakin sarki zai karɓa masa addu'a sharaɗi guda da muka manta shine tajannubul isti'jal ma'ana nisantar gaugawa kada ka nuna ma Allah ni yanzu nake son a bani wannan abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal za a karba ma ɗayan ku matukar bai gaugawa ba sai sabai suka ce meye ma'anar gaugawa manzo Allah ce shine yace ina roko ina roko kullum ina roƙon Allah ya bani kaza Allah ya hana mini to manzo Allah yace da mutun ya kai ga wannan tunanin shikenan Allah madaukakin sarki zai kyale shi idan muka lura annabawa da yawa sun yi addu'a amma ba kai tsaye ba Allah ya biya musu bukatun addu'ar da suka yi mudibi annabi ayyub alaihi salatu wassalam Allah ya jarabce sa da ciwo na mutuwar gabobin jiki shekara bakwai Allah ya ya kyale sa da ciwonsa tare da cewa mai tare da cewa kuma Allah ya san da yana bukatar ya samu lahiya amma Allah ya bashi ba sai dai shekara bakwai to idan kasance annabin Allah Allah bai gaggawa biya mishi bukata ba har shekara bakwai to ina gani ina ga kai wanda ba mu taka kara muka karya ba wannan shine kenan kada ka nuna ma Allah kana gaugawa yana ɗaya daga cikin kuskuren da malamai suke cewa ake yi a wajen lokacin addu'ar tarawihi shine mutum ya ce Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta sai a kwararo ya Allah kada ka bari kahin mu tashi daga wannan wurin face sai ka kankare mana zunuban mu gaba daya sai ka biya mana gaba daya gaba dayan bukatocin mu da abin da ya kamata haka ka kun sama Allah sharadi kina kun nuna gaugawa kina ba a nuna gaugawa a wajen roƙon Allah madaukakin sarki sai mu zo daga cikin ladubban addu'a suna da yawa mafi muhimmancin su shine na rubo ana so mutum ya daga hannu sai dai a wajen addu'a ba ko ina ake daga hannu ba akwai inda ma baya halatta a daga hannu kamar lokacin da liman yake hudu ba baya halatta ya daga hannu da abin da ya kamata haka da bayan an kare sallah liman ya daga hannu ana karbawa duk wannan bai tabbata ba a sunna da abin da ya kamata haka daga cikin wuraren kuma yana da kyau wanda suke anan ana addu'a su ce amin amma za ka ga wani lokaci liman yana mimbari yana yana kan mimbari yana yana yana yana addu'a zaka shi kadan ne suke cewa amin ban sani ba su san addu'a ce ake yi ba ko kuma a'a wanda ke gabansu suna ganin bai kai addu'a su ce amin ba ko abin da ya kamata haka subhanallah Allah kai muna rahama za mu zo ga mai yake da suna tambayar mu ta karshe da muka ce wai shin ya halitta ayi addu'a ba da harshe na larabci ba malamai gaba da sun yi tufaki akan cewa ya halitta kai tsaye mutum ya yi addu'a ba da larabci ba amma a wajen sallah amma a cikin sallah sun yi sabani wasu na ganin makruhi ne wasu na ganin a ya halatta idan mutum bai iya bako shi to duka dai abin da ya alkhairi ga mutum shine kamar da nace al-ahwat abin da ya dacewa ga mutum shine ya nisanci yin addu'a da wani yare wanda ba larabci ba a cikin sallah ta farilla sai ya zanyi a cikin sallah ta nafila domin ka'ida ce a wajen malaman fiqh suke cewa suke cewa yajuzu fil nawafil ma la yajuzu fil fara'id ma'ana akwai abubuwan da yake halatta kai a cikin nafila alhali kuma a cikin farilla baya halatta kai to kine na daga ciki kai addu'a da wani yare wanda ba Hausa ba wanda ba Larabci ba ka zo a cikin sujada ka ashe kai ka roki Allah da Hausarka idan ka iya da Larabci kai da abin da ya kamata haka da ƙarshe kuma ina so in nuna mana cewa wani kauli daga cikin aqwal Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa yake cewa babu wani mutum wanda zai yi addu'a face Allah ya karɓa masa addu'arsa sai dai yake cewa lakin nal ijaba ta tatanawwa sai dai yanayin karɓar addu'ar yana shan bamban wataran in ka roƙi Allah sai Allah ya baka abin da ka roƙa wataran kuma sai ya mamaye maka da waninsa asalin wannan magana ta ibnu hajar hadisi ne na abi sa'id ibn khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yad'u bi da'watin babu wani mutum musulmi da zai yi wata addu'a a cikin addu'an nan babu sabon Allah alkhairi ne ya roka a cikin wannan yace faci sai Allah madaukakin sarki ya karban masa addu'arsa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku yace hanya ta farko imma an yastajiba lahu da'watahu ko Allah ya karɓar masa addu'arsa abinda ya roƙa ya ba sa shi take yanke yanda ya roƙe sa ya ce wa imma an yasrifa an humina su imitlaha ko kuma akwai wani sharri da ya tinkaro sa sai Allah ta dalilin wannan addu'ar da ya kare masa wannan sharri sai ya hana masa wannan abin da ya roƙa zan ba mu misali da yawa daga cikin ɗalibai zai shekara bakwai misali yana neman Allah ya bashi bak Allah ya bashi bak ya roƙi Allah Allah ya bashi bak sai Allah ya lura nan gaba Allah ya kaddara zai rasa idanunsa ma'ana zai makamce ya roƙi bak sai Allah maɗaukacin sarki ya gashin da bak da ka zamna da idanunka da Allah wani ya amfani tabbas ba ma za a kwatanta ba nawa ne suke da bakkin ba su ci amfaninsa to kenan sai Allah maɗaukacin sarki ya hana maka bakkin sai ya mi sai ya hana wannan makamtar da za ta same ka na ƙarshe shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw yudakhkhira lahu min al-ajri mithlaha ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya aje masa wannan addu'ar abinda ya roƙa ya hana masa shi sai ya je a lahira sai Allah ya basa ya roƙi Allah ya basa lahira yana fama da tension ko diabetes ko abin da ya kama da haka sai Allah ya aje masa wannan sai a lahira ya zo ya bashi lada ko kuma sakamako na kutamkacin wannan abin da ya roƙa ashe mi wannan yake nuna muna ashe addu'a ba ta faɗuwa ƙasa in ji hausawa duk yanda ka yi addu'a Allah maɗaukakin sarki zai karɓa maka addu'arka da ƙarshe an taɓa yi ma al'imam al-hassan al-basari tambaya aka ce masa malana na du'ullaha fala ya staji lana wai mi yasa muna roƙon Allah Allah baya karɓa muna addu'ar mu sai ke cewa da'akum falam tastajibu lahu shi ma ya kira ku ne buku karɓa masa ba ma'ana ya umurce ku da ku yi ku yi kaza ne kuka ƙi shi yasa ko kuma kun roƙe sa sai ya ƙiya me wannan yake nuna muna ashe wannan yana nuna muna ashe biyayya ga Allah madaukakin sarki yana da tasiri sosai a wajen karbar addu'a shi yasa manzo Allah ya koyar da mu a duk lokacin da kaga mutumin kirki wanda kake masa tsammanin kirki ka roki da ya maka addu'a domin ta kan iya dalilin kirkin sa Allah madaukakin sarki ya karbi addu'arka muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi addu'o'in mu gaba daya اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اهد أمراءنا اللهم اهد أمراءنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله